من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu a wannan masallaci na nefa da ke nan ningi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta uku a cikin wannan sura insha Allah tabaraka wata'ala yau kuma za mu tashi farkon aya ta hudu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma fahimtar ma'anonin ayoyin yau muna shida ga watan ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da shida ga watan uku shekara ta 2025 miladiya insha Allah za mu tashi aya ta hudu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قوم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
tayyib Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma ta'atihim min ayati wa ma ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa ma ta'atihim wato ayoyi wata aya daga cikin ayoyi na ubangijin na ubangijinsu ba za su zo musu ba illa kanu anha mu'ridin face sun zamto suna masu kawar da kai suna masu ki- kin yin imani da wannan wato aya daga cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzo wato da da wannan aya din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faqad kazzabu bil haqq hakika sun karyata gaskiya lamma ja'ahum yayin da gaskiyar ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastazi'un Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da sannu sakamako anba ma'ana labari ana nufin sakamakon ma kanu bihi yastahzi'un sakamakon abin da suka zamto suna ƙaryatawa ɗin azaba za ta zo musu sakamakon wato makanu bihi stazi'un abin da suka zamto suna yin izgilanci da shi sai Allah ta'ala ya ce alam yaro kam ahlakna min qablihim shin ba su ganin abu wato da yawa mun halakar min qablihim da yawa waɗanda muka halakar wanda suka zo kafin su min karnin na daga jama'a makkannahum fil ardi wanda muka ba su dama akan ƙasa muka tsawaita rayuwarsu muka ba su dukiya malam numakkin lahum malam numakkin lakum irin abin da ku din ba mu ba ku dama ba wa arsalna sama alaihim midarara Allah tabaraka wa ta'ala yace su waɗancan din dai ma'ana allazina makkannahum din wa arsalna alaiha wa arsalna sama alaihim midarara kuma mun saukar musu da ruwa daga sama wato akai-akai sun samu wadataccen ruwan sama waje allal anhara tajri min tahtihim kuma muka sanya korami suna gudana ta ƙarƙashinsu amma fa ahlaknahum bi dhunubihim Allah tabaaraka wa ta'ala yace sai muka halakar da su bi dhunubihim sakamakon zunubansu wa ansha'ana min ba'dihim qarnan akharin muka rayar muka halicci min ba'dihim bayan su bayan gushewarsu bayan mun halakar da su muka halarci karnan akharin waɗansu jama'ar daban Allah tabaraka wa ta'ala yace walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin inda a ce mun saukar da littafi zuwa gare ka fi qirtasin a cikin wasu takaddu gashi littafin takadda ce ta sako daga sama falamasuhu bi aidihim ya zamto suna iya taba shi da hannayensu laqala alladhina kafaru tare da haka da waɗanda suke kafirai kaji suna cewa in hala illa sihirun mubin zaka ji suna cewa hakan fa wannan ɗin ba komai ba ne illa sihirun mubin face sihiri ne wanda yake a fili a bayyane wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wata aya ba za ta zo musu ba daga cikin ayoyin ubangijinka suwa ake magana da su wato ana magana da mutanen makka kamar wato tsagewar wata da wani wannan da kuma ayoyi na alkur'ani aya da za ta zo ta ba da labarin abin da ya wuce a baya na al'ummomin da suka shuɗe da kuma aya da za ta zo cewa a yi kaza da aya da za ta zo a bar kaza da aya da take ba da labarin halayen munafukai da ayoyin da suke ba da labarin me zai faru nan gaba da ayoyin da suke ba da labarin me zai faru gobe alkiyama duka irin waɗannan in suka zo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa kanu anha mu'ridin face ka gansu suna masu kawar da kai suna masu kyalewa su ƙaryata cewa ma'urdin iradin ba ana nufin kawai su kawar da kai su shiru bane a'a za su kawar da kai kuma su ƙaryata domin dama ko dama ba su faɗa da baki cewa ƙarya bane yin yin imani din kawai me yake nufi ƙaryatawa sun faɗa ne ko da ba su faɗa da wato lisanin ƙaul ba suna faɗan cewa ayoyin alƙur'ani ƙarya ne da me da lisanin hal da yanayinsu suna faɗan cewar ba su yadda da alƙur'ani ba Allah ta'ala ya ce faƙar kazzabu bil haqq hakika sun ƙaryata alƙur'ani shine alhaq sun ƙaryata manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alhaq lamma ja'ahum yayin da gaskiya ta zo musu Allah tabaraka wa ta'ala yace fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi sadiqun da sannu labarin wato abin da suka zamto suna kari suna izgilanci da shi din zai zo musu Allah ta'ala yace su kam alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin shin bas ganin waɗanda muka halakar da yawa na daga jama'a min qarnin alqarn ana nufin zamani karni yana nufin zamani amma a cikin wannan aya karnin din ana nufin umam wato al'ummomi ba sa ganin al'ummomi domin aka ce karni ana nufin tsawon lokaci din misali kamar a ce shekara kaga shekara ana nufin lokacin ne to amma wannan ba ana nufin shekarun ko kwanakin ba ana nufin al'ummomi alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin shin ba su ganin waɗanda muka halakar kafin zuwansu na daga wasu al'ummomi ƙarni kuma malamai wasu ke cewa wato shine shekaru 80 shine karni daya wasu suke cewa shekaru 60 shine karni daya wasu kuma suke cewa a 30 wasu 40 wasu suke cewa a a karni daya shine shekaru 40 a shekaru 100 to wannan dai malamai da yawa sun fi magana akan cewa karni daya shine shekara 100 duba da hadisin da yazo cikin wato sahih bukhari wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Abdullahi dan Busra almazini yake cewa innaka ta'ishu qarna zaka rayu karnan wato tsawon karni guda fa asha mi'ata sana sai Abdullahi bin Busr almazini ya rayu kuma tsawon shekaru 100 da wannan malamai suke cewa to karni guda shine shekaru nawa shekaru 100 Allah ta'ala yace bas ganin wato da yawa mun hallakar daga al'ummomin da suka gabata waɗanda suke kuma makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wanda suke mun ba su irin wato akan ƙasa mun ba su dama irin damar da ban ba ku ba mana an ba su dama an jirkinta musu rayuwa sun yi tsawon kana fiye da ku an ba su ƙarfin jiki fiye da ku an ba su dukiya fiye da ku tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa arsalna sama alaihim midarara duk da wannan dama da Allah ta'ala ya ba su kuma ya rinka ba su ruwan sama akai akai akai akai lokacin da suke bukata aka ba su ba kuma aka sanya korami ke gudana ta ƙasa wato kenan in za su yi noman rani ma ga wadataccen ruwa dabobinsu ga wadataccen ruwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa halaknahum bi dhunubihim sai maka halakar da su bi zunubihim sanadiyar zunubansu saboda sabansu shirka da suke da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala halakar da su wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka rayar wato mana muka halicci min ba'dihim bayan shudewar waɗannan da muka halakar da su qarnan akharin waɗansu jama'ar daban Allah tabaraka wa ta'ala ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau nazzalna alayka kitaban inda a ce mun saukar da wani da a ce mun saukar da littafi akan ka fi kirdasin a cikin takardu ka cokan a ce ga Qur'ani daga sama a rubuce a cikin takarda kaga lokacin alqur'ani ai ba a rubuce yake zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ne yake zuwa ya gaya masa in ya gaya masa annabi sallallahu alaihi sallama sai ya sauri ya nanata sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da shi kada ka rika gaggawa la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana kada ka rika gaggawar fada mu za mu hada shi a cikin zuciyarka ka kiyaye shi tsaf za mu tare shi Allah ta'ala ce wannan aikin mu ne kada ka rika gaggawa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka masa wahayi sai ya gaya wa waɗanda suke marubuta alqur'ani sai su rubuta sai a rubuta a irin abin da ake rubutu da shi a dadin wanda yake ba takarda ce da sunan takarda irin tamu ta yanzu wacce ake yin ta irin wannan farare da kuma irin wannan yanayi din ba lokacin suka rubuta akan fatu da irin ganyayyaki da irin su jikin ƙwariya da sauransu haka su rubuta a aji wallahu tabaraka wata'ala yake cewa to inda a ce mun saukar maka da littafi fi qirtasin a cikin takardu a rubuta tsaf daga sama Allah ta'ala na da iko ya haka inda mun yi wannan falama suhu bi aidihim kuma ya zamto sun taba shi da hannayensu su taba su ji lalle takarda ce malamai suke cewa an ce ne da sun taba shi da hannayensu saboda wato sihiri ya fi saurin bayyanuwa wajen gani ba wajen tabawa ba mai sihiri zai iya yin abin da sai ka ga abu yana faruwa kuma alhali ba haka bane inda za ka taba sai ka ji babu komai a gurin amma Allah ta'ala ya ce da za mu saukar da littafi wanda za su taba su tabbatar littafin ne ga ga yanayinsa a jiki ana jin wato ana iya taba shi tare da haka laqala allazina kafaru da waɗanda suke kafirai din fa sai sun ce in hadha illa sihrun mubin sai sun ce wannan ba ne wanda yake a fili a bayyane alhali kuma sun san cewa sihiri shi sai dai a gani ne galibinsa amma an aka taba ba za a ji ba mai sihiri zai inuna maka abu nan gurin ka ga dabba nan ka ga kaza amma kun babu komai a gurin dama shi abin da yi sunansa wato a wato an cire fa'ido saboda haka sihirinsa kenan ba za ka iya gane meye ba inda a ce mun saukar da alkur'ani ko wani littafi a gare ka a cikin takardu da waɗanda suke kafirai sai sun ce in haza illa sihir mubin sai sun ce wannan ɗan fasihiri ne wanda yake a fili a bayyane na
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ألقيهم في الأرض ثم انظر كيف كان عاقبة المكذبين
hayyak Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qalu kuma suke cewa laula unzila alayka malakun inda dai a ce wato a laula unzila alaihi malakun inda a ce an saukar masa da ainihin mala'ika ne Allah ta'ala yace walau anzalna malakan inda a ce mun saukar da mala'ika laqudiyal amru to da an gama al'amari ba sun malayun zaron sa'an nan ba za a saurara musu ba kawai za a kashe su ne a tashi alkiyama walau ja'alnahu malakan inda a ce mun sanya shi ma shi manzo din da a ce ma mala'ika ne la ja'alnahu rajulan Allahu tabaraka wa ta'ala yace da za mu sashi ya zamto mala'ikan to da namiji ne ma dai ko da mala'ikan ne zai zamto namiji wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da mun cuɗanya musu irin abin da suke cuɗanyawa wala kadistu zai abi rasulun min qablika hakika sun yi izgilanci ga manzannin da suka zo kafinka fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'un fa haqa ay fa nazala sai ya sauka sai ya sauka ga bil ladina sakhiru sai ainihin sakamakon izgilancin nasu ya sauka akan akansu a fahaƙa billazi na sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un sai ya zamto wato sakamakon isgilancin nasu ya sauka bisa gare su sakamakon isgilancin da suke yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi sallam qul kace da su siru fil ardi ku yi tafiya akan ƙasa sun manzuru sa'an nan ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryata manzannin Allah masu ƙaryata wahayin Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙarshen al'amarin su ya zamto su kafirai suke dama a watar aya ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da mun saukar da shi fi kirdasin a cikin takaddu laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin kafirai da sai sun ce wannan sihiri ne a fili a bayyane sai ya ce wa ƙalu sai suka sake cewa su kafirai ɗin fa laula unzila alaihi inda a ce an saukar a kansa shi mal'a shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da an saukar masa da malakun da an saukar masa da mala'ika ya zamto tare suke da'awa shi da mala'ika idan ya faɗa mala'ika ce eh haka ne haka aka aiko shi ya zamto suna yawo tare da mala'ika suna wa'azi tare da mala'ika Allah ta'ala ya ce walau an zalla malakan inda a ce mun saukar da mala'ika kuwa laƙudi al'amru da an gama al'amari laƙudi al'amru wasu malamai suke cewa lalle da azaba ta sauka musu wasu suke cewa laƙudi al'amru idan dai mala'ika ko ya sauko yana gudanarwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to da kowa ya mutu wai suke cewa laqudi al'amru ana nufin da an tashi alkiyama nan da nan a nan take in dai mala'ikan ya zo aka yi wa'azi suka ƙi da za a tashi alkiyama kaga cikin haka din ma akwai hikima kenan rashin aiko da mala'ika din tunda annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya je musu wa'azi yayi da awasu yin imani daga baya kuma wani ya imani daga baya kaga inda a ce da mala'ika ne kuna kin yin imani kawai a kashe ku kaga da zama ana wanda zai yi imani daga baya kenan ba zai samu wannan damar ba kenan tunda kawai karan fari in baka yi imani ba khalas Allah tabaraka wa ta'ala yace a inda ma a ce za mu saukar da mala'ika ɗin ne ma walau ja'allahu malakan inda ma a ce za mu sanya mala'ika a matsayin manzo ko a matsayin wanda za su rika da'awa tare da manzo la ja'alnahu rajula da mun sanya shi ya zamto wato namiji ne shi ma mala'iku din mala'iki din da zai zamto me namiji annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wato hadisin da annawawi ya rubuto a cikin arba'unan nawawi cewa sai na wanda aka rawato daga sai na umar yake cewa بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تلا علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر annabi sai na umar yake cewa muna zaune a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya fito sai gashi kawai ya zo gurin mu kuma yanayinsa ya gwada babu alamun zuwa yi daga wani guri domin babu alamun kayansa ya tukunkune ko alamun ya gaji ko alamun kura kawai muka gan shi kayansa fari tas gashin kansa kuma bakin girin sai na umar ke cewa da ya zauna sai ya ce ya rasulullah akhbirni anil islam ka gaya min ka bani labari menene musulunci sai manzon Allah ya gaya masa ka gaya min menene imani sai ya gaya masa ya ce ka gaya min menene ihsani sai ya gaya masa ka gaya min yaushe za a tashi alkiyama ya ce a wannan da ni da kai ba mu sani ba to ka gaya min alamomin tashin alkiyama ya gaya masa bayan ya gama tambayarsa duk abin da zai tambaye shi idan kuma ya amsa sai ya ce sadakata gaskiya ka fara duk abin da ya faɗa sai mala'ika sai wannan bako wannan mutumin sai ya ce me gaskiya ka fara wannan mutumin na cikin wannan hadisi namiji ne ko mace namiji ne shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a nan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da sai mu sashi ya zamto namiji kamar yanda mala'ika jibril ma da yake zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa a siffar dan adam a siffar kuma me namiji bayan ya kammala tambayoyinsa ya tafi sai na umar yake cewa falabisna maliyan muka zauna tsawon wani lokaci shiru kowa ya shiru a majalisin sai manzon Allah ya ce ya umar a tadaruna masail shin kun san wane ne yazo yake tambayar nan kuwa waye wannan mai tambaya din sai na Umar sai ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa ne kawai su suka san waye wannan mu ba mu san wannan mutumin ba gashi dai yazo ba mu ga lokacin da yazo ba kuma ya tafi ba mu ga ya taka ya tafi ba sai manzo Allah ya ce mai fa innahu Jibril wannan fa Jibril ne kenan mala'ikar Jibril yakan zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama a siffar dan adam kuma namiji akwai wani ana ce da shi dihiyya ko dahiyatul kalbi ko dihiyya alkalbi wani mutum ne da yake son annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ma ya musulunta yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne kuma mai kyakkyawar halitta yana yawan yin rawani yana yawan bada kyaututtuka akai wa annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ma ya shiga addinin musulunci yazo ya musulunta yana yawan zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta yana kuma yawan bashi kyaututtuka bayan ya musulunta kamar yadda yake bashi da fiye ma da da sai ya zanto mala'ika jibril yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama a sifar dihiya wanda in in ka san dihiya idan ka ga mala'ika jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan siffa sai ka ce wato sai ka ce dihiya ne wata rana ta zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna daga dan baki baki bayan sun gama ganawa ya tafi ɗaya daga cikin matan manzon Allah ta gansu tare bayan ya tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sai yake tambayar wannan mata tasa ɗazu da wace ka ganna a can gurin ta ce na ganka kai da dihiya alkalbi ba dihiya ba ne jibril ne ta yi shuru mala'ika ne mala'ika sahabbai ya faru wasu daga cikinsu wato manzala yana tare da mala'ika jibril a wannan sifa ta dihiya sai bayan ya tafi manzala ya tambayi wannan sahabbai da suka gansu tare ɗazu da wa kuka ganni suka ce mun ganka kai da dihiya alkalbi ya ce ai ba dihiya ba ne jibril ne sai ya zamto wani lokaci ma idan dihiya din ya zo sai su rika zaton jibril ne idan wani ya gama zan Allah tare da dihiya sai ya kira wani ya ce ga jibril cin zuwa ga mala'ika jibril wani lokaci kuma dihiya din wani lokaci kuma wato mala'ika jibril ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da sai mu sanya shi ya zamto namiji kenan mala'iku inda ma za su zo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo ne a matsayin mai mazaje amma Allah tabaraka wata'ala bai sa haka ba saboda dan adam ma ba zai iya ganin mala'ika ba a wannan rayuwar duniyar idan ka ga mala'ika zaka iya mutuwa nan take domin shi dan adam yana da wani adadi yana da wata tsaba nafsiya da yake iya ganin abu yana da wani capacity wato memorinsa idan ya ga abin da ya fi karfin ya gani zai iya haukacewa ko ya mutu nan take akwai abin da mutum ba zai iya gani ba akwai abin da in ka gani to zaka iya haukacewa akwai abin da in ka gani zaka iya mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wato kafasatin da Allah ta'ala ya masa ba irin na kowa bane so daga shi ya taba ganin mala'ika jibril amma kaga ba abin da ya faru da shi musamman farkon wahayi mala'ika jibril ya zo same shi a daji a dutse a kogon dutse ya rike shi ya rungume shi ya matse shi ya sake shi ya ce ikra ta yi karatu bayan ya gan shi sai ya tsorata kwarai da gaske ya tafi gida gurin matarsa khadija yana ce da ita zammili ni zammili ni ya shiga gida yana cewa khadija ki lillibe ni fa lillibe ni ta zo ta lillibe shi take ce da shi me ka gani me ya faru ita a wata halitta na gani duk duniya sai ta rufe ta ta mata rumfa duka ya zo guri na idan ka ga abin da ya kai duniya girma baka isa ba ma abin ba wanda ya taba ganin wani abu inda ya ba sama ko ƙasa ba wanda ya kai girman garin nan a ce ga wani abu ya kai garin nan da fiffike ga shi wata halitta ce ba ka taba gani to lokacin da ɗan adam aka ce ya ga abin da ya kai girman masallacin nan kuma ya ce wani na zo gurinka to tashin hankali ya faru ba ma shi ba ma 'yan gidansu ba 'yan garinsu ma amma manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga jibril yana da walahu sittu miya janah yana da fuka-fukai guda 600 fiffike ɗaya zai iya duk duniya rumfa ba fa ningi ko bauchi ko najeriya ko afirka ta yamma ba ko afirka gaba ɗaya ba duk duniya duka ƙara da ake da su na duniya duka kontinent na duniya mala'ika jibril fiffike ɗaya zai iya musu inuwa duka kaf kuma guda ɗari shida lalle yana da girma shi yasa allahu tabaraka wa ta'ala ya siffata shi da shadidul quwwa mai karfi ne da gaske kuma mutsa ana masa biyayya a sama ma mutsa'in samma amin mala'iku suna masa biyayya kuma amintaccen Allah ne a sama shi mala'ika jibril Allah tabaraka wa ta'ala yace wa qad istuhzi'a bi rusulin min qablika lalle haƙiƙa sun yi izgilanci da ainihin manzannin da suka zo kafin kama waɗansu manzanni waɗansu mutanen sun musu izgilanci fa haqa bil ladina sakhiru sai wato azaba ta saukawa waɗanda suka yi izgilanci minhum daga cikinsu ma kanu bihi stazi'un sakamakon abin da suka kasance da shi suna yi na izgilanci din Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ya ce da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce wa waɗannan masu karyatawa din masu yin izgilanci gare ka ka ce da su siru fil ardi ku yi tafiya akan ƙasa siru fil arabi fi dinnan harful jar ne fi bi ma'ana ala ma'ana siru alal arabi ku yi tafiya akan kasa ba ana nufin fi ku tona kasa ku shiga ciki ku rika tafiya ba ana nufin me ku yi tafiya akan kasa ku yi tafiya imam al-bagawi yake cewa wannan siru fil arabi din ya hatamil yana zai iya zama towa ɗayan biyu ko dai ana nufin ku yi tafiya akan kasa da kafafunku ko akan abun hawa ko kuma ana nufin ku yi tafiya a kan ƙasa da zukatanku da tunani ku yi tunani ku wasa a tunaninku ku faɗaɗa tunaninku ku gani mana yanzu idan ka zauna ka ga wani abu da ake nomawa a inda garinku ba a noma ba ka taɓa gani ba kamar me misali a ce a garinku ba a taɓa noman abarba ba ka san da ake ba to idan ka yalwata tunaninka sai tunaninka ya baka to ina ga abarban nan bishiya take wannan ɗaya ɗa a jikin nan ɗa haka dai a jajjere a'a ina ga yaɗo take yi ‘ya'yan aka kwance kamar yadda kankana take ma'ana kana yin tunani za ka ga abin yana zuwa maka wanda ya wuce ƙarfin wani ɗan adam ya yi wannan abin sai dai Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka ce da su siru fil ardi ku yi tafiya akan ƙasa ko dai ku tafiyar da tunaninku ko kuma ku yi tafiya ku da kanku da gangar jikinku sun manzuru sa'an nan ku kalla ku duba kana a'a kana kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryatawa ya zamto ka tafiyar da tunaninka ka ga yaya ƙarshen al'amarin samudawa ya kasance yaya ƙarshen al'amarin adawa ya kasance sun ƙaryata manzanninsu ya ƙarshen al'amarinsu me ya faru Allah tabaraka wata'ala ya halaka da su birihin sarsarin atiya sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuna Allah tabaraka wata'ala yace ku duba ku gafa yanda suke ji da karfi din nan suna ganin sun fi kowa karfi amma iska ce aka turo iska fa ta zo ta halakar da su to irin waɗannan tunanin ayar take nufi kuma irinsa take nufi ka ɗauki kanka da kanka ka je ka gani ka yi tunani ka ga yaya samudawa suke amma aka halakar da su yaya adawa suke amma aka halakar da su yaya a yanzu yanda ainihin amurkawa suke da duk wani arne da yake jin shi mai dama ne ga ƙarfi na technology da turayen yamma suke da shi amma kuma allahu tabaraka wa ta'ala ya kawo gobara kwana-kwanan nan ta rinka cinye dukiyoyi na miliyoyin daloli suna da technology da yake kashe wuta ba wannan abin kashe wutan nan faya menene distinguish wannan da ake dinnan ai abin nan ne ai fasaha zamani ce ta aka samar da a zuba sinadarin a samar da famfo din ma da iska din ya fita da sauri ya kashe to aka ce fasaha zamani ce kenan ya samu farko daga gurin bature kenan to amma me ya faru gashi ga wannan abin din suna da shi amma gobara tana sake tafiya Allah ta'ala ce kai tunani ka gani su da suke ƙaryata manzannin Allah suke ƙaryata alkur'ani yaya ƙarshen al'amarin su ya kasance idan ka duba na baya ka duba na zamanin ka na yanzu ka gani inda Allah tabaraka wa ta'ala wato manzancin da ya aiko ba haka bane sai ya zanto suna da dama amma da suka ƙaryata Allah tabaraka wa ta'ala sai wato lako sai an samu lokaci sai Allah ta'ala sai ya kama su sai ya nuna masu ba su san fa yanzu inda a ce turawa sun isa za su iya kansu da kansu wani abu kamar da suke gani da sun hana wannan wutar tafiya amma ina sai ya zamto bayan an yi gobara tana ma ci wani bangaren kuma na kasar kuma yana fama da ambaliyar ruwa Allah kini subhanahu wataala wuta da ruwa kuma duka a ƙasa ɗaya amma yanki ɗaya wani yankin ruwan yana tabarna yana halakar da su wani yankin kuma wuta tana tabarna tana halakar da su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce siru fil ardi ku yi tafiya akan kasa sun manduru sa'an nan ku kalla ku duba kaifa kana aqibatul mukazzibin ya ya karshen al'amarin masu karyatawa ya kasance na'am قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم barakallahu fik Allah tabaaraka wa ta'ala yace da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ka sake cewa da su dai liman ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasai na waye ka tambaye su wannan ko su amsa ko kar su amsa ga amsar qul lillah ka ce da sunan Allah ne كتب على نفسه الرحم على نفسه الرحمة الله تبارك وتعالى يا قدر وكنس رحمة لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة للي الله تبارك وتعالى زي تترى كلنا القيامة لا ريب فيه وند ونين القيامة تنفى باب شكا دنغنا شأن تاشن القيامة تبس نزي فارو Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina khasiru anfusahum waɗanda suka wofantar da kawunan su suka wulakanta kawunan su fahum la yu'minun sune waɗanda ba su yi imani ba sune waɗanda ba sa yin imani da Allah ba sa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace walahu ma sakana fil layli wan nahar duk abin da yake wato duk abin da ya tsaya a cikin dare da kuma rana duka wannan nasa ne wa huwa samiul alim kuma shine as-sami wato wanda yake ji al-alim kuma shine musani kulli man ma fi samawati wal ardi kace duk abin da ke cikin samai da kasai na waye kullillah kace na Allah ne ka tambaye su wannan kuma basu ansa ba to ka amsa musu amsar dai ita ce me na Allah ne da mutane da dabobi da dukiya da komai da komai da ka sani na Allah tabaraka wata'ala ne duk abin da ke sammai da duk abin da ke kasai mala'iku duka wannan nasa ne aljanu duka wannan halittarsa ne duka nasa ne mutane duka nasa ne duka halittarsa ne haka nan dukiyoyi gaba daya idan kaga ka mallaki wani abu to wannan arzikin Allah ne ya wakilta ka akai domin ya jarraba ka ya bayyana za ka kyautata ko za ka munana gobe alkiyama kuma a lissafa duk abin da ya wakilta ka akai ya maka hukunci amma komai nasa ne kullilla ka ce duka na Allah ne ka taba ala nafsi rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wa kansa rahama an rawaito hadisi annabi sallallahu daga Abu Hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lamma qada Allahu al-khalqa kataba kitaban fa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahamati galabat ghadabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddara halittu gaba daya sai ya rubuta wani rubutu yana gurin Allah tabaaraka wa ta'ala akan al'arshi wannan rubutun abin da ya rubuta shine inna rahamati galabat ghadabi lalle tausayina fa yarin jayi fushina Allah tabaaraka wa ta'ala yana tausayin bayi wani hadisi na abu hurairata wanda yake ingantaccen hadisi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna lillahi rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins Allahu tabaaraka wa ta'ala ya sanya rahama ne guda daya tsakanin aljanu da mutane wal baha'ima wal hawam da kuma tsakankanin dabobi da itatuwa da kwari duka rahama ce guda daya fabiha ya ta'aqafun da wannan rahamar guda daya mutane suke tausayin juna dabobi suke tausayin juna kwari da komai da kowa yake tausayin juna da kuma aljanu wabiha ya tarahamun wabiha ta ta'aqaful wuhushu ala auladiha da wannan tausayin ne namun daji ma suke jin tausayin 'ya'yansu ka duba ka duba dai dabbar dawa wacce take batta da hankali yanzu idan ka samu zaki ko danginsu irin su kura irin su damusa abu yana da refa za su iya me za su iya kashe shi amma tare da haka Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan rahamar wannan tausayin guda daya ya sa musu suma sai ta haifi da zakanya ta tausaya masa ko ta ga dan wani abu kawai haka kurin gashi tana jin yunwa amma ba za ta kashe wannan dan mutun da dan karami ne zaka ka koda irin kallon nan da yawa zaka ga zaki ko da musa ya ga dan biri ko dan wani abu dan kankane sai ya kyale shi to wannan fadu a cikin wannan rahaman ne kwaya daya Allah tabaraka wa ta'ala ya karkasa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa akhara Allah 99 rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya jirkinta rahamomi tausayi guda 99 wannan ya aje su ne rahamatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah ya ajiye su ne waɗannan rahama guda 99 zai tausaya wa bayinsa da su ranar alkiyama duk abin da yake faruwa Allah ta'ala ya tausaya bayi ya ba su ruwan sama ya tausaya musu abinci ya sauko ya tausaya musu a samu saukin rayuwa ya tausaya musu samu lafiya marasa lafiya ya tausaya musu duk abin da yake faruwa na jin daɗi yake faruwa to fa guda ɗaya ne a cikin guda ɗari 99 yana ina yana lahira kataba ala nafsihi rahma Allah tabaaraka wa ta'ala ya kaddara wa kansa wato tausayi rahama wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda mutane sun san yawan rahamar Allah tabaaraka wa ta'ala ta gobe alkiyama da kafiri ma sai ya sare shi an yi ma ko zan shiga aljanna ba saboda in yaga tanadin da aka yi da yawan rahama din saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala mai jin kai ne mai rahama ne mai tausayin bayi ne ya Allah tabaaraka wa ta'ala ka ji kanmu ka tausaya mana idan kaga mutun ya shiga wuta to gangancin da yayi ya wuce tunanin dan adam ya ɗiba kansa da kansa tafi ƙarfinsa amma Allah tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne me yasa zaka ji ayyuka da yawa manzon Allah ya ce wanda yayi kaza an gafarta masa wanda yayi kaza an gafarta masa yace misali hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna duk wanda ya haji ba dan riya ba ba dan ya zo gida ya ce ya kera sa'a ba ba dan a ce alhaji ba kawai yayi dan Allah ne manzon Allah ya ce babu wani adadin lada da za a ce gashi kawai dan aljanna ne sakamakonsa kawai gidan aljanna ne daga ramadan zuwa wani ramadan din kafara ce daga juma'a zuwa juma'a kafara ce daga sallar farilla zuwa wata sallar farilla kafara ce duk wannan fa Allah tabaraka wata'ala ya sanya su ne cikin bayi domin me domin tausayi dan su shiga gidan aljanna saboda haka Allah tabaraka wata'ala mai tausayin bayi ne wani ya tambayi Abdullah dan Abbas yake ce da abdullahi dan abbas ya je tambaye shi ya ce waye zai hukunci ranar alkiyama ne wane ne zai mana hukunci gobe alkiyama abdullahi dan abbas ya ce allah ne ya ce idan aflahana lalle in dai allah ne to ko mun sha saboda yadda allah ta'ala yake gafurur rahim din nan shine arrahmanur rahim wannan mutum ya ce a in dai allah ne mun sha kawai insha allah mun sha insha allah insha allah amma inda mutum ne sai ka ji saboda duk dan adam zaka samu daddai ne ka samu ya saki zuciyarsa da kowa idan aka ce sarkin garinku ne zai muku hukunci wasu sun shiga uku wasu na kyakkyawan aikin ma amma haka kullun saboda wani abu ya hada kakansa da kakansa shikenan kaga dan adam ke rashin adalci idan aka ce ai kowanne dagaci shi zai kowanne mai unguwa shi zai mutanen unguwarsa gobe da kiyama hukunci da mutane sun shiga uku amma da ke Allah tabaraka wa ta'ala ne ba wani mumini da bayya sanan Allah tabaraka wa ta'ala zai masa rahama ya Allah ta'ala ka mana rahama shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ɗayan ku ya sake mutuwa ta dauke shi face yana kyautatawa Allah ta'ala zato kar kai da kai ganganci ya zamto barka kyautata zaton Allah ta'ala zai maka rahama ka rika kyautata Allah tabaraka wata'ala zaton fa zai tausaya maka zai saka gidan aljanna amma ba ana nufin kai ganganci bane ka yi kyakkyawan aiki ka dogara ba Allah tabaraka wata'ala yace la yajma'annakum lalle la yajma'annakum lalle Allah tabaraka wata'ala zai tattara ku ila yawmil qiyama zai tattara ku a cikin kabari ranar alkiyama kuma ya tayar da ku ko kuma la yajma'annakum zai tattara ku ila yawmul qiyama a yinin alqiyama din wasu malamai suka ce zai tattara ku cikin kaburburan ku gaba ɗaya tukunna sannan yinin alqiyama wasu suka ce a ana nufin zai tattara ku ranar alqiyama kowa da kowa zai zo yinin alqiyama ba mutum ɗaya da zai yi ragowa a ce an manta cikin kabari babu shi da yaro da babba ko ko ya aka fi yaro ya mutu to sai an tashe shi gobe alqiyama kowa sai an tashe shi gobe alqiyama ko jariri ne sai an tashe shi gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na gani cikin bacci yayin na mafarki na ga wani dogon mutum da wasu yara sun kewaye shi da yawa sai na ce wane ne wannan sai mala'ika ya ce da ni annabi ibrahim ne to su waye waɗannan a kewaye da shi haka da yawa haka sai aka ce da ni ƴaƴan musulmai ne da suka mutu ba su balaga ba za su shiga aljanna ne ba wani hisabi duk za su tafi gidan aljanna kaga kenan yaro ya mutu ma yana ƙarami alkhairi ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu lalle Allah ta'ala zai tattara ku ranar alkiyama la raiba fihi wanda wannan yinin babu kokonto a ciki ba shakka dama yana daga cikin ka'idojin imani ma an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai ka yi imani da cewa fa akwai ranar lahira sannan ka zamto mumini ma kafin ka zamto cikakken mai imani sai ka da cewa za a tashi alkiyama la raiba fihi Allah tabaraka wa ta'ala ce allazina khasiru duk wato waɗanda suka ha'inci kawunansu suka yi suka wato ha'inci kawunansu suka wofantar da kawunansu fahim la yu'minun waɗannan su ne waɗanda ba sa yin imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walahu ma sakana fil layli wan nahar duk abinda ya tabbata ya tsaya tak a cikin dare da rana duka wannan nasa ne malamai suke cewa abin da ake nufi walahu ma sakana fil laili wan nahar ana nufin wa ma taharraka fil laili wan nahar abin da ya tsaya ya tabbata cikin dare da rana da kuma abin da yake motsi waɗannan ake nufi gaba ɗaya saboda waɗansu ayoyi haka Allah ta'ala yake kawa sai ya kawo ɓari ɗaya yana nufin ɓari biyu ɗin da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana akan tufafi da ake sawa sai ya ce sarabila taqikumul harra tufafi da suke wato su kuke sakawa su kare ku daga zafin rana ka gana nufin me walbarda domin mutum yakan sanya tufafi idan ya ji sanyi ya ce ina riga sanyi ta amma sai Allah ta'ala ya faɗi ɓari ɗaya cewa tufafi su kare ku daga zafi kuma tufafin suna kare ku daga daga me daga sanyi to haka nan walahu ma sakana fil layl duk abin da ya tsaya ma sakana ana nufin mastaqarra abin da ya tabbata ya tsaya da daddare ko da rana bishiya ce gini ne dutse ne ko ma me duk abin da ya tsaya wannan na Allah ne haka nan duk abin da yake motsi shi ma ko na Allah ne to me in dai baka motsi kana tsaye in baka tsaye kana motsi komai da komai kenan to saboda haka da kowa da komai da komai na Allahu ne tabaraka wa ta'ala za a tashi alkiyama kaga duk abin da mutane suka mallaka kowa ya saki komai wa idhal usharu utila Allah tabaraka wa ta'ala ce idan kaga ushar wato raqumman da cikin su ya kai wata goma sun kai ashara sune ushar cikin su ya kai wata goma an yi wofantar da su ma'ana dukiya mai kima a gurin larabawa babu abin da ya kai a ce gara kuma ka cikinta ya kai wata, wata goma daga mai ita ya yi watsi da ita kowa ya watsar da komai to wannan yana gwada maka cewa alkiyama ce fata zo Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa huwa samiu shine as-sami wato wanda yake ji jin da ba irin na dan adam ba dan adam shi yana iya jin sautin da yake iya fahimta ne na yaran da ya iya kadai idan yare biyu ka iya to iya wannan sautin kake iya ganewa kuma dan adam yakan iya jin sauti ko da wannan sautin yana da ma'ana shi dai ya zamto iya zabzabatin sautiya yake ji amma bai ya iya gane me ake nufi yanzu kowa in aka ce sautin me kake ji to daga nan zaka fara tantance ina jin karar inji ina jin hondin mota ina jin karar babur ina jin karar fanka ina jin karar sifika ina jin kaza amma wancan me yake nufi wancan me yake nufi iya wanda kake iya sauraro kuma wanda kake iya ganewa kake ganewa mutum yana iya jin yare gwargwadon abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara masa ya ji ya fahimta ya gane sautin mutum kuma yana iya jin sautin wani yare amma bai ba tare da ya fahimci me ba kuma wani yakan iya jin sautin wani abu ya gane sakon da wannan sautin yake isarwa amma wani ba zai ji ba wani kana zuwa da karfe fa mota in ta yi diri a gabansa aka taka sai ce kaza ya mutu ya ji wannan sautin ya gane kaza ce kaza za a yi mabur za a motsa ya ce a kaza ne kaza ne amma wani ba zai gane wannan ba kuma wannan faɗan adam kenan idan mutane uku ko fiye da uku suna maka magana kai ko bi ma wane yana faɗa wane yana faɗa wane yana faɗa me dan adam zai ce ku saurara mana da wazan ji bari wane gama mana tukunna kai faɗi mu ji to ni ku ya za a gane wannan abin naku wannan yana magana wannan yana magana saboda kai dan adam ne amma Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da wane ya ce ya Allah idan ka ce wayyo Allah na to kun fi miliyan nawa a daidai wannan lokacin wanda suka faɗi wannan abu idan ka ce ya Allah ka bani lafiya to kun fi triliyon nawa at the same time wanda suka faɗi wannan abu idan ka ce Allahu akbar wanda suka faɗi wannan abin sun fi nawa ba san adadin ba ma kuma Allah ta'ala ya ji kowa lokacin da ka ɗaga hannu kana roƙon Allah ta'ala adadin ya kai ya kai shi kadai ya san yawan adadin da ya daga hannu a lokacin yana neman biyan bukata kuma ya biya musu gaba ɗayansu duka ba komai bane a gurin su subhanahu wataala saboda ka shine as-sami'u wato as-sami'u wanda yake ji jinsa ba irin na dan adam ba shine kuma al-alim shine masanin abin da ya kuya gare ku bi shi ya san sirrukan ku duk abin da yake koyi Allah ta'ala ya sani amma shi dan adam yana sanin abin da yake fili ne kuma shi ma irin wanda Allah ta'ala ya sa shi ya sani wa ma utitum min al-ilmi illa qalila abinda aka ba ku ni ilimi fa dan kadan ne Allahu tabaaraka wa ta'ala shine mai cikakken ilimi shi dan adam bai san komai ba ya ubangiji ka ba mu ilimi wanda yake mai amfani saboda ka anan zamu takaita abinda muka yi dai Allahu tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayen mu ka samu cikar imani marasa lafiya Allahu tabaaraka wa ta'ala ka ba su lafiya ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka wanda za ka yanta a cikin wannan wata ya ubangiji ka amshi ibadojinmu ka biya mana bukatunmu ya ubangiji yan uwa musulmai marasa lafiya allah ka ba su lafiya malamanmu ya ubangiji ka ƙara musu lafiya wanda suke raye wanda suka mutu kuma allah tabaraka wa ta'ala ka ji kansu da rahama ya ubangiji ka ji kan malamanmu wanda suka mutu akwai malamin malam musa liman azuɗan ga allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa jiya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gafarta masa Allah ya sanya kabarin sa ya zanto dausayi daga cikin dausukan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wata'ala wanda suke Sa'id Hassan Jingir Allah tabaraka wata'ala Allah ya karɓi rayuwarsa ɗazu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya ji kansa da rahama ya ubangiji ka sanya kabarin sa ya zanto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji ka ƙara ba mu sauƙin rayuwa ya ubangiji ka sa rayuwa ta zamto alkhairi a gare mu ba nadama a kanmu ba wanda suke tallafa wajen gudanar da tafsirin nan da duk inda ake tafsiri Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu alkhairi yan agaji da yan media wanda suke shirya wannan majalisi kafin lokaci ma Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka musu albarka kai wa zuriyarsa albarka ka jibunci al'amuransu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله